من الشيطان اللعين الرجيم من أمزيه ونفسيه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تقبل كراتمنا نبي ورحمة سيرة wa durusun wa'iba wanda yake magana akan sira wa durusun wa'iba na babban malami a doktor Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo Hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba mun tsaya shafi na ɗari da sha takwas inda muka fara biya ga zuwatu Bajir al-Kubra yakin Badar babba muka tsaya ƙarshen sa yau za mu tashi min durusi hadha al-mawqif a shafi na ɗari da sha tara yana daga darasan wannan matsayar al'awwal na farko ma da yake hadal mawqif al'azim bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan matsayar babba ta annabi alaihi salatu wassalam yumassilu ghayatul wafa'i bil uhud yana wato mutalta mana matukar suka alkawari wa ihtiramil mawafiq da girmama yarjejeniya faƙar kana harisan ala ma'rifati ra'ayil ansar hakika annabi alaihi salatu wasalam ya kasance harisan mai kwaɗayi ne ala ma'rifati ra'ayil ansar abza sanin ra'ayoyin mutanen madina yana kwaɗayin sanin ra'ayoyinsu fa hum aktsaru alladhina ma'ahu domin su ne mafiya yawan waɗanda suke tare da shi su mutanen madina وهم الذين بايعوه في العقبة kuma su ne wanda suka yi mamu baya a akaba wa kanat bai'atuhum lahu bi qawlihim bai'at da suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam zuwa gare shi ta kasance yayin da suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna bara'un min zimanika mu kam ba ruwan mu da zimanik wato alkawarinka hatta ta sila ila diyarina har sai ka zo gidajenmu wa idza rahalta idan har ka tawo fa anta fi zimmatina to kana karkashin kulawar mu da alkawarin mu namna'uka mimma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana zamu ana ka wato zamu hana ma irin abin da muke hanawa ƴaƴanmu da matanmu na cutarwa ba za mu bari a yi maka ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alayhi salatu wasalam ya kasance ya takawwafu yana jin tsoron Allah ta kuna al'amsa kada wato mutanen Madina nan su kasance tara alaiha su rika ganin cewa lalle ya zama wajibi a kansu nasarahu taimake shi to annabi alayhi salatu wasalam yana jin tsoron Allah ta kuna al'amsa tara alaiha nasarahu saboda kada mutanen Madina su kasance ba ta ganin taimakon annabi alaihi salatu wassalam ya zama wajibi a kansu illa mimman da amahu bil madina min aduwi sai ga wanda wato ya kai masa hari a cikin madina na daga abokan gabansa wa allaisa alaihim kuma su rika jin cewa ba wajibi bane a kansu an yasira bihim ila aduwin min min biladihim wato ya tafi da su wato ila adu min biladihim zuwa ga abokan gaba da suke suke garuruwan abin nufi annabi alaihi salatu wasalam yana jin tsoron kada su wayannan mutanen da suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam yarjejeniya suka yarda da shi kada ya zo su juya mar baya dan ya ce za a yaki mutan garin su kun fahimta tun daga barin nazir da za mu zo daga lokacin ruka da za mu zo mu biya nan gaba yahudawan madina ne to kada su ɗauka cewa za su taimaka man ne akan yaƙar wanda suke takurawa annabi na wajen garinsu amma ban da yan garinsu shine abin da wale yake faɗa an fahimta da kyau ku mali ce wa hada ghayatul wafa'i bil ahad wannan shine kaiwa matuƙa na wajen cikawa da alƙawari na biyu tun mai kamatu sallallahu alaihi wa sallam ashura sannan tsayawa annabi alaihi salatu wa salam dangane da shura masu ba da shawara mali ce hadal mabda'ul islami wannan tsari ne ko wata ka'ida shine mabda' tsari ko ko ka'ida na musulunci al'azim wanda yake mai girma allazi tamayyaza bihi dinul islam wanda da shi addinin musulunci yake bambanta farataka mabda'u shura al sai aka samu wannan tsarin ko ka'ida ta musulunci ta tabbatu wato rasaka shine ya tabbata wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina da wannan kalmar fara saka mabda'u shura alhaqa sannan wato nan ka'idar ta shura ta gaskiya ta tabbata wa arsa qawaidaha sannan a kafa ka'idodinta ko ya kafa ka'idodinta waje ala sifatan min sifati ibadillah sannan ya sanya ta wata sifa ce daga sifofin bayin Allah almu'mini kuma wanda suke mu'minai wasimatan min sifatihim kuma wata alama ce daga alamomin su qala ta'ala wa amruhum shura bai rau Allah madaukakin sarki ya ce hakika al'amarinsu abin shawartawa ne a tsakanin su sahabbai wa mara biya rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam faqala sannan kuma wato ya umarci manzansa wato wa kenan ubangiji madaukakin sarki wa mara biya rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wato manzansa annabi Muhammad sira da aminta Allah tabbata gare shi fa qala inda yake cewa wa shawirhum fil amri ka rika shawarta cikin al'amari fa idza azamta da zarar wato ka kulla niyya fa tawakkal ala Allah to ka dogara ga ubangiji madaukakin sarki inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu tawakkali fa fi shura a cikin suratul shura kuwa ko kuma a cikin shura kai a cikin mu masu ba da shawara hikamun azima akwai hikimomi masu girma wa manhajul hakim da wani tsari wanda yake na hikima wa tariqun qawim da kuma hanyar da take miƙaƙƙiya fi tahqiqi masalih al-umma wajen tabbatar da maslahohi na al'umma fi ma la nasafi cikin abin da ba shi da nasi min kitabin wala sunna dangane da qur'ani ko hadisi wa uquba hamida karshen ta kuma abun godiya ne karshen al'amarin wa nata'ijuha mubaraka kuma abubuwan da za su productin abubuwan da za su haifar masu albarka ne idza uqimat fi idari ash-shar'i al-muttaqi idan aka tsaida wannan abun a wutata ne na musulunci wanda yake mai kanci maliki asilatun lil muraja'a al-awwal bima za summi Allah yawm wuqu'i ghazwati badr badr al-kubra da wannan suna Allah madaukakin sarki ya ambaci ranar badar mai girma wannan suna ne يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولماذا سميت ببدر؟ متى جئت يوم بدر؟ سبودا إيه؟ إيه؟ اسم المكان هو كما اسم الرجل هو الذي حفر البئر هو سنة وانا مسني لي حق ريجير شي بدر وبير يخلد كو مخلد شيني واتو آم بدر ماذا سبب هذه الغزوة؟ menene dalilin da yasa aka yi wannan yakin mai dalili musulmai da suke zuwa su kwaci zarɗin kayan da aka kwace musu a baka ko daga baya abu ya juye لماذا تريد على الأفاكين المدعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر للاستيلاء على أموال قريش بغير حق وأنا كما فهمتك عجز كبير wata irin amsa za ka fi zo al'afakina wanda suke fabricating masu kirkira karya almuddai da masu da'awar cewa bi annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya wato inna ma kharaja ya fita ne ila badar zuwa badar lilisti ila idan ya mamaye ala amwali quraish bi gari hakkin wai mamaye dukiyoyin quraishawa ba tare da tantanta ba wannan tunani za ka yi za ka ba da amsa man alladhi takallama bismil ansar wane ne ta je magana da sunan mutanen Madina akwai wanda ya magana ai da annabi ya rika neman shawara wani ya miƙe magana wanda ya bi hau wai sa'ad bin mu'az ko shugaban ansar gaba daya wa ma za ja fi kalamihi me faɗa a zancensa ya faɗi wata kalma na cewa Eh a akwai kalmar da ya fara faɗa lokacin da ya yi rike tsaye cewa ya hakika na san mu kake nufi ya bakin Allah ko mu kake so kawai domin sai na bakar ya bada shawara sai na umar ya bada shawara ko sai sai na san mu kake so mu yi wannan magana wa shi ne yake cewa uzkur shay'an min durusi hadha al-mawqif ka faɗi wani abu daga darasan da kafa idan ta daga al-mawqif hadha al-mawqif wannan matsayar wannan shine karajan karatun da ya gabata malin ce adadin musulmi na wa adadin mushriki adadin musulmai a yakin badar da kuma adadin mushrikai faƙar kana adadin musulmi na talatu mi'a adadin musulmai a nan lokacin ɗari uku ne wa biyu ta ashara rajulan da goma sha wani abu domin an yi sabani ya kawo ashara sai faɗi sabanin ɗari uku da sha uku ɗari uku da sha uku ɗari uku da sha bakwai haka aka yi sabani akan kasancewar wato yawan musulmi li annahum lam yazunnuha harban don ba taba tsammanin yaki za a yi ba kamata bakal kalamu alu kamar yadda zance gabata a kai wa ma'ahum sab'una jama'an wato jamala a tare su akwai rakuma saba'in cikin su dari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha bakwai rakuma saba'in ne kawai wa farasani da kuma dawakai biyu au salata ko uku nan ma an yi sabani dawakai biyu ne ko uku wa kana kullu salafati ya kasance kowane mutum uku ya kubuna ruku ko ya akibuna ruku ba ala jawali suna yi tantin hawa a zara kumi daya duk mutum uku sai a tito zara kumi ɗaya ku ya kwaje tunda guda saba'in ne kawai idan ka auna ma za ka uku sau saba'in saba'in da uku nawa zai kama ɗari da goma kaga wasu babu ma wasu hakura suke cikin ɗari uku da sha uku wajen mutum ɗari babu ɗari kusan ɗari tun daga mutum uku mutum biyu ko mutum uku suna da doki ɗari da wani abu ko to duka babu an fahimta da kyau ko to shi ne abin da yake bana yake cewa fakana ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi bin abi talib wa marsad اوكي علي بن ابي طالب ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنهما wanda aka hada da annabi shi kansa ba kyale shi ba wanda aka hada da annabi alaihi salatu wasalam sai da ali ne da marsa ibn ali marsa al-ganawi su ne wanda za su rika shayar ya hayyu ya kayyum fa qala ali wa marsa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sai da ali da shi marsa ibn abi marsa din in tafi da shi na fi lamki anka a mu za mu tafi aka ba mu kyale ka ta kai annabi haka fa kana lahuma ya annabi yace da su ma an ma bi aqwa minni ala al-mashi yace ai ba bi na karfi kuka yi wajen tafiya ba ba ku ina iya tafiya kuka yi ba annabi yace musu a ma an ma bi aqwa minni ala al-mashi ba bi na karfi kuka yi wajen wato tafiya ba wala ana bi aqna ala al-ajri minkuma ya hayya kai wala ana bi akna kuma ni ba mawdaci bane anil ajri na gare da lada min kuwa fiye da ku yadda kuke neman lada ni ba ina so haka ya gaya musu hasbuna Allah wa ni'mal wakil fa ya lahu min adil yace ya ku jama'a ku duba irin adalci annabi wa musawa da daidaito yadda yake daidaita kansa da almajiransa wa ya lahu min dalfin min dalfi amali ala tadhiya yace ya ku jama'a min darbi wani irin darbi za mu koya na aikace ala tadhiya wajen a tadhiya muka ce sadaukarwa wajen sadaukarwa da annabi alaihi salatu wasallam yake da ita wattanafu da kuma wato rigejeniya wa bi zalika fal yatanafasil mutanafisun at-tanafu shine yarjejeniya a wato rigejeniya gasa wacce take da kyau ibtiqa'il ajri wajen neman lada ku duba ku ga wajen neman lada annabi alaihi salatu wasallam rigegen ya ke rike kamar yadda aka ce ba a daga kafa a tsawon gaba in aka zo tsawon gaba a ce a to kai ka dawo a bismillah a'a yake ya yaki domin da ka san ladan da aka samu ba da ba ya za ka daga wani kafa a tsawon gaba an fahimta da kyau ko za ka maka ba ta akwai ba ka ko da da uba da yake ne yake wajen shiga tsawon gaba domin ya fi kowanne lada sauran nabi da na uku da na karshe duk wannan kuma ba faɗi wani falala ta musamman da suke da ita ba amma tsawon gaba an faɗi falalar da yake da amma adadin mushriki amma adadin mushrikai ko fa kana qarabata alfa rajul ya kai kusan mutum dubu ma'ahum bi ata farsi a tare da su akwai dawakai um, dawakai ɗari biyu su ko musulmi ba dawakai nawa biyu ko uku su su dawakai ɗari biyu ne wa ma'ahum alƙiyani ya kunibuna biduku kuma a tare da su akwai ‘yan mata su ne alƙiyani ‘yan mata ya kunibuna biduku suna buga ganga wa yugannina fi da'il muslimin suna waƙoƙi wajen yi wa musulmai zambu alhida'u shine zambu an gane zambu ai ko eh kamar a ce wani habaiti ta yin magana ana yin musu da maganganu to suna yin musu zambu ya kala to shine yake cewa farko wata ni gairu mutakasi a tai karfin nan guda biyu ba za ka iya taba kwatanta su ba tsakanin wannan bangaren da wannan tsakanin wato bangaren musulmi da mushrikai la fil adadi wala fil hudda ba wajen adadi ba bal wajen adadi ba za ka kwatanta musulmi da mushrikai ba domin sun ninka su ta uku wala fil hudda haka wajen tanadin makami ba za ka kwatanta su da hasali wayannan ma su ba da makami suka fito ba ko hasali ga abin da ya fito da su wala Allah hadha huwa alladhi ja'ala ba'd ba'd as-sahabati Wataƙila wannan shi ne sanya wani sakin sa bai la ya ramu la qatal mushrike cikin ganin bai kamata a je a haɗu da mushrikai ba tunda ba a shirin yaki ba kama kala ta'ala kama akhraja rabbuka kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda ubangijin ka ya fitar da kai min bai cika daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun hakika wasu daga cikin mu'minai lakarihun ba za so a je a haɗu a yakin nan dama cewa wa idi idi kuma lawo idan sahi fatai ko eh haka Allah ya gaya cewa za a fita biyu in muka haɗu da Abu Sufyan da jama'a ta kawai gani ma za mu karɓo mu dawo in kuwa muka haɗu da Abu Jahl da tawagar ta to yaki ba za a yi shine suka cewa Allah ya kama haɗu da Abu Sufyan din don ba komai a hannun kun fahimta da kyau to shine bayan an zo annabi ya gaya musu Abu Sufyan ya tila ne su kuma wancan sun ta wata wajen bane tan su sun fito wajen jidda sun sulale ta gefen wa ba rumaniya shi ne annaba ne za ta sulale ce labuta fa yaki za a yi shi ne wasu suka karaya ke cewa mu da aka ce mana kaza lakari huna suna kin wannan fitar domin ba komai a hannun su yujadiluna ka fil haqqi suna yin jayayya da kai akan gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut kai ka ce ana jin su zuwa ga mutuwa wa hum yanzuruna eh alhali suna kallo domin abin da kai ma kanka abin da zaka rika gani kenan a ce ba sun jo da makamai su dubu ko kuma ɗari uku ba komai a hannun kawai zaka rika tunanin kawai yau mun mutu fa anna ma yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun mali ke durusun wa ibar darasai da ababen lura da kai kana fi dalika ibaratun azima a cikin wannan abin da ya gwada na adadin sa akwai abin lura babba wa hikmatun baliga da wata hikima mai itarwa والحق هو الأقوى أما بكو سني غسيا يتسي وفي كربي وآله هم الغالبون ما أبو تا غسيا كما سوني الغالبون ولا غسيا واتغلبا واترن جاي إذا ساروا في طريقه متكر سنبا هنيا غسيا واستقاموا على منحجه كما سن بيديتا على منحجه أو تا هنيا tsarin gaskiyar wa in kalla adadin ko da adadin su ya karaita ko da ba su da yawa وعدتهم لكما تادرس قال سبحانه وتعالى الله يتي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ya ce wa man yadda wallan laha duk wanda Allah madaukakin sarki ya jibinci lamarinsa wa rasulahu da manzansa wallazina amanu da wanda suka bada gaskiya da Allah ku sani fa inna hizballah lallai rundunar Allah wa mun gani guna su ne masu rinjaye abin da yake da rinjaye kenan ake ba yawa ba suratul maida wa qala jalla sha'anu Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi harizul mu'mini ka kwadaitar da mu'minai alal kitali akan yaki kwadaitar da su a tahrir kwadaitarwa kenan eh in yakun minkum 20 sabirun mutukan aka samu mutum 20 masu hakuri a cikin ku yaglibu mi atain dura su dan jaye mutum 200 kowane mutum da zai mukafa da mutane nawa kenan goma asali farko haka farkon al'amari yake idan dai mumini mai gaskiya ya wuce to zai iya kan mutum goma wa in yakum minkum mi'atun idan an samu mutum ɗari a cikin ku yaglibu alfan min alladhina kafaru Allah ya ce za su iya rinjayar wato kafiran da suke su dubu kowane mutum ɗaya mutum goma bi annahum qaumun la yafqahun domin mutane da ba su da fahimta ba su da fikihu sun makara da Allah ya zo daga baya kuma yace al'ana kaffafa Allahu anku to yanzu kuma Allah ya sauƙaƙa mu ya rage abu eh wa alima anna fikum da'afa domin ya san kuna da rauni fa in yakum minkum mi'atun in an samu mutum ɗari a cikin ku sabiratun su ba masu hakuri da juriya ya fi libo mi'atai to za su rinjaye mutum ɗari biyu kaga duk mutum ɗaya mutum nawa biyu wa in yakum minkum alfun da an samu mutum dubu a cikin ku ya fi libo alfaini bi idinillah za su rinjaye mutum dubu biyu shi ma da izinin Allah wallahu ma'a sabirin lallai ubangiji wannan kuskin sarki yana tare da asabiri da waɗanda suke masu hakuri wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atin kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin da Allah ya magana da Annabi Dawud da Jalut ko Dalut da Jalut da Annabi Dawud a cikin suratul Baqara cewa kam min fi'atin nawa nawa ne daga cikin wato jama'a qalilatin wadanda suke kadan galabat wanda suka rinjayi fi'atan wasu jama'a kathiratan masu yawa bi idnillahi da iznin Allah sai Allah ya ce wallahu ma'as sabiri lallai Allah madaukakin sarki yana tare da asabiri da masu hakuri na biyu wal ibratu fi mizanillahi ta'ala abun lura wajen wato abun awo na Allah ko ma'aunin ubangiji bi muwafaqatil haqqi wajen wato wato dacewa da gaskiya wal istiqamati alayhi da kuma tabbata akan gaskiyar wal sirati da taimakonsa wa hadha huwa al-asl to wannan shine asali mutukar an samu wayannan to Allah ba da shine abun ma'auni a gurin Allah bi tsayawa akan gaskiya da tabbata to shi yake ba da taimakon Allah ma bazilil wusi bil isti'dad almadi tare da bazilil wusi wato fito da yalwatawa bil isti'dadi wajen wato yin tanadi almadi wanda yake na karfi na fili na fizikal wal aqd bil asbab al mashru'a da kuma yin riko da dalilai sababai waɗanda suke shari'a ta gindaya a yi riko da su abin nufi ko da mutum yana da karfi amma ba shi da wato tabbatuwa akan gaskiya da kuma yin sikama tsayawa akan abin da Allah ya ce da manzansa to duk karfin makamansa ba zai nasara ba shi ne abin da ake so a gaya mana nan kamar yadda Allah ya faɗa wa indu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribadil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sai ki cewa wa aqalina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu Allah madaukakin sarki yace wa aidu lahum gumutu tanadi min quwwatin ta hanyar karfi matsadafin iya iyawar ku min quwwatin ta hanyar karfi shine annabi ya wasara mana hadisin riyadu salihina ala innal quwwata azami ko annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ku saurara ku ji abin da ake kira da karfi shine arabiyu shine harbi ba ma gani yanzu karfin kasa shine karfin mizail din su da nukiliya abin da za ta harba to shine ala innal quwwata arabiyu hadisin yana riyadu salihin sai yake cewa ni quwwatin na da karfi wa min ribadil khairi da kuma wato kirdadu dadadi na alkhairu shine wa wato dawakai turhibuna bihi aduwallah wanda za ku firgita abokan gaba da shi abokan waɗanda suke kiyayya ga Allah wa aduwakum ko da wanda suke kiyayya gare ku wa aqarina min dunihim kana akwai wasu daban da ba waɗannan da suke fitowa fili ku gansu ba la ta'lamunahum Allahu ya'lamu ba ku san su amma Allah ya san su wa ma tunfiqu min shay'in yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abin da za ku ciyar Allah zai mayar muku alhali ba zalunce ku ba na uku wa wa'adu lahi la yatakallam wa nasruhu la yuradu wane mutum ku sani cewa alkawarin ubangiji ba a saba shi sannan nasararsa kuma ba a maida ita la yuradu ba ya maida nasararsa wa bi yadihi maqalidul umur duk mukullan al'amura a hannun Allah suke maqalid bi ma'ana mafatih duk mukullan al'amura lahu maqalidu as-samawati wal ardi ko mukullan sama da kai a hannun Allah suke to shine wa bi yadihi maqalidul umur duk mukullan al'amura a hannun Allah suke wala yansuranna Allah wala yansuranna Allah man yansuru da sannan Allah zai zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa ko ka ce rantsuwa ce Allah ya rantsuwa cewa zai taimaki wanda ya taimaka wa addinin sa inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah bai girma mai karfi ne azizin kuma mabuwayi Allah ya ce ya yi wa alladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya da Allah in tansurullah da zarar kun taimaki addinin Allah yansurukum sai Allah ya taimake ku don ba Allah za ku taimakawa shi ba ya taimakon taimakon kowa addinin za ku taimaka wa yusabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da diga digan ku Allahumma ja'alna min ansari dinika mali sai Allah ka sanya mu cikin masu taimakawa addininka almuttaqina alai wanda suke tsayawa tsar akan wa da'ina ilai kuma ka sanya mu cikin masu kira zuwa gare shi wal mujahidina fi sabili kuma ka sanya mu cikin masu dauka jihadi da ɗaukar kalmar Allah attanar kaka har ma da kai ya Allah wa anta rasin anna kana mai yarda da mu mali sai kam adadul muslimina nawa ne adadin musulmai a yakin badar wa kam faratan kuma dawakai nawa aka tawo da su wa ba'iran da kuma raƙuma nawa kanat ma'um a tare da su na biyu kam adadul mushrikin nawa ne adadin mushrikai wa adadu ma ma'ahum min al-qurb kuma me yi adadin abin da suke tare da shi na daga dawakai na uku madarsul mutaba da min hala wanda irin darasi ka fa'idan da shi akan yakin badar gaba ta gaba malai ce ma'a awwali liqa'i ma awwali liqa fi hadhihi al-ghazwa tare da haduwar farko a wannan yakin wahiyar mubaraza shine wanda aka yi fito na fito to yanzu za mu fara shiga fagen yaki kuma a jiya aka fafata mubaraza shi ne fito na fito bai na baitai tsakanin gidaje biyu min kuraijin da kuraishawa baitu imanin wa huda gida na farko shine gidan imani da shiriya wa baitu kufrin wa dalal da gidan kafirci da kuma fata mali yace fa ba'd fa ba'd an kutila awwal wa qudi fil ma'araka ya salam bayan an kace farko wanda ya fara hura wutar yaƙi wa awwalu shiraratin fiha kuma farkon wanda ya fi shari a cikin wannan yakin wa huwa al-aswad bin abdul asad al-makhzumi ko kuma farkon dan da zaune tsaye shine kirara mai san fitina eh wanda yake dan san da zaune tsaye a cikin ta shine al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi bayan an kace shi shine farkon wanda ya bara kunno fitina ai da an sai an yi tarkwai tarkwai in tare wannan gurin da na gaya muku cewa da aka zo Habbabu ibn al-Munzir ya ba da shawara cewa ya Rasulullah in dai ba Allah ne yace mu tsaya a daidai wannan ruwan ba mu je ruwan gaba mu tare yadda su zo kibirwa za ta dame su annabi yace ba Allah ne ya faɗa ba yace to mu koma can suka koma domin na ga muku akwai ruwa kashi wajen uku za sun tsaya gurin na ɗaya kawai sun tsaya na ɗaya a bayan su ya ba da shawara yace in dai muna so mu yi nasara mu je mu tare can ruwan na gaba ba tsaya a nan yadda suka zo kishirwa za ta dame su mun tsaya a wurin kuma ba za su iya zuwa ba wannan shawarar kuma annabi alaihi salatu wasallam ya amfani da ita aka koma gurin aka tara to shi wannan aswad ibn abdul hasan za ku ji cewa ai abin da ya koro shi har yanzu ya tada yakin ba kishirwa ce ya rantsa yace wallahi da ya ga zai mutu da kishirwa ko bai tana da shi amma ba ruwa yace wallahi sai na sha ruwan nan ko za a mutu to za ku ji abin da ya faru da shi aksama an yari da ma'a ya rantse cewa wallahi sai ya je ya shiga ruwan tan ya sha alladhi ya'idul muslimi wanda yake a wajen musulmai wa yake rabu minu sai ya sha daga ruwan fa karati ilayhi asadullahi hamza yana tawowa ya kutso da gudu sai zakin Allah wanda yake kira Hamza ibn Abdul Muttalib ya gudu ya tare shi yana zuwa wato wato radiyallahu ta'ala anhu wato Allah madaukakin sarki ya yarda da shi fa qatalahu ala al-hawd sai ya kashe shi a cikin tafki abin da ya faru mubarak kuri ya kawo a cikin rahibul maktub abin da ya bani shi ne da ya dawo suna zuwa su kai masara sai cire makafa daya abu da ya cire wa al'asuwar ibn abdul asad al-makhzumi ya cire makafa shi kuma saboda yawan yaran sai ya kusa zuwa ruwan da ya ba wannan illar sai ya rika burkidawa har sai da ya shiga ruwan yana zuwa da ya shiga ruwan ya shiga yana kokarin ya hamsa ya bi shi bai sha ruwan bai yana cike karin sai ba ka tala wuce kashe kwalele ya mata yana cikin ruwan sai kashe shi an fahimta da kyau ko to shine wato al'aswar to daga nan ya kunna wutar yakin shine ya kunna ta ba da zalika kharaja utbatu bin rabi'a bayan nan kuma sai kawai ga wani bawan Allah da ake kiransa utbatu bin rabi'a baina akhihi shayba wa ibnihi al-walid an gane wato tsakanin dan uwansa shayba wa ibnihi al-walid ibn utba da walid dan utba hatta fa sana min as-sitti suna zuwa kawai sai suka ana yin wannan sai suka fito tsakiya suka fito daga cikin sau suka zo suka ratsa wato gaban jama'a suka tsaya wada al musulmi na ilal mubaraza suka ce musulmai in sai isa su fito bayan an kar musu wancan sai wayannan manyan kafiran suka fito da sheba da kuma walidi ibn utba da kuma shi kansa rabi'a suka fito suka ce suna buƙatar wasu mutum uku sun isa a cikin ƙurai ya zuma su fito fakarajar talatatu na farin min al-ansar sai wasu mutum uku daga cikin lansarawa suka fito wanda malam bai faɗa ba ana saboda shi talkisi yake amma sauran filoli sun kawo kamar irin su mubarak kuri da su salladi sun ka kawo shine mu'az ibnu afra da kuma muawi da abdullahi ibnu rawaha su suka fito don tankaru wa'annan mutanen na Qurayshawa na manyan kafirai saboda haka suna fitowa fa qalu lahum bi kace da su man antum ko suwaye suwaye ku qalu sai suka ce rahadun min al-asar wasu tawaga ne daga cikin mutanen Madina qalu sai suka ce malana bikum min haja ba ku muke bukata ba in ji wayancan kafira ba ku muke bukata ba sun manada munadihi sannan mai kenan su ya kira daga cikin su kafiran ya ce ya Muhammad ukhruj lana afa'ana min qaumina ka fito mana da ta'annan mu wanda suke kurai kyawa ɗan cikin mu muke zo ɗan dangin mu domin kun za akwai alaka za ku wani bayan makwabtaka ta gida kuma da babansa da baban wane ma duk uwa da gani ne amma addini ya raba sai suka ce ku fito mana da ta'annan mu afa'ana su ne kofilin mu waɗanda suke shi ne shi ne wannan ga kullum kofuwar ahad Allah bai da kini shine sa'a ku fito mana da wato ta'annan mu ni kauye na kuma cikin mutanen mu ɗan kabilan mu ɗan dangin mu fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kum ya ubayda ibn al-hal sai annabi ya kalle shi da kyau sai ya zabo masa yanku wannan sai ya ce kai ubayda ibn al-hal tashi kum ya hamza kai ma hamza tashi kum ya ali kai ma ali tashi wane mutum falamma da nominu yayin da suka zo kusa da su kadu man antum zai suka ce zuwa yaku fa akhbaruhum sai suka ce suka ba su labari kanu sai suka ce asfa'un karim tabbas wayannan sa'annin mu ne masu girma domin sun ga wato me yake cewa tobashiyar su ne da zamfara suke fada ko tobashi tobashiyar su ne yan wa da yan kani ne an fahimta da kyau ko saboda haka ga su nan kwazin suke kwazin biyon tiyaka suke to me zai faru babara da ubaida sai ubaida ya fito ya fito na fito da dan uwan da wanda zai yi a cikin kafirai wa kana a sannan kawo shine mafi shekarun mutane a sinu a nan shekara yake nufi abbas ibn abdul muttalib an tambaye shi cewa wai kai da annabi waye babba man huwa akbaru minkum ni kuma waye babba kai da annabi alaihi salatu wasalam sai ke cewa to huwa akbaru minni wa ana asannu minhu yace shi ne babba amma kuma na fi shi shekaru ta ji wata amsa saboda yana gudun ya ce shi ne babba a kan annabi alaihi salatu wasallam zai ce annabi ne babba amma na fi shi shekaru saboda ladabi ga annabi alaihi salatu wasallam wannan ladabi ne abbas ne yake faɗa wannan kalma to a sannu shi ne na a cikin shekaru a sannu likon ya fi duka wannan mutanen shekaru sai ya zo ya haɗu da utuba ta bin rabi'a sai aka haɗa su da utuba daga bangaren kafurai wa ba da hamza shaiba sai shi kuma hamza ya haɗu da shaiba ibn rabi'a wa ba da aliyu sai na ali kuma aka haɗa shi da walid bin utuba walid dan utuba kaga nan faɗa da uba ne da kuma wani daban a cikin kafurai suka fito saboda suna jin zikinta وبارد علي بن الوليد علي الوليد بن عتبة فأما حمزة يقول سيدنا حمزة فلم يرهل كيبت عن قتله بي تكو تكو با بي وين جرا با يكجي حمزة يكجي شيبا أنا فارا وقفتي متى يبجي ناسا أبوكي كراوا وأما علي سيدنا علي ما فلم يرهل الوليد عن قتله بي ثورة را وليد با ابن ربيعة سيدنا با جماعة يكجي واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين sai na fito shi kuma ubaida wanda aka ce abu kowa shekaru da shi da abokin karawarsa sai suka yi ragar zarbatai da kowa da shi kowa duk suka ba da wamara kasa bakarar hamza wa ali ala utubata kawai sai ga sai na ali da sai na hamza sun yi tsalle sun afka wa utuba abokin karawar ubaida din fa aja za alaihi suka karasa shi wahtamala sahibahuma suka dauki dan uwansu kiwa shi ubaidat ibn al-harith suka dauki shi ne suka tafi kamar yadda malamai suke faɗa bayan kwana hudu ko biyar sai suka a hanya an fahimta da shi kaga tiriwan aka kenan tiriwan domin su gaba ɗaya an kashe su mu kuma ɗaya aka kashe mana ko katilana bil jannati wa katilahum fil nar shine sakamakon kawai to haka aka yi واحتمل صاحبهما ما ليس بيتان من قريش gidaje ne daga guda biyu daga Qurayshawa bai da kuma qurba wa qaraba wane mutum tsakanin su akwai wato qurba akwai kusanci na makwabtakan gidaje wa qaraba da kuma zumunta ɗan uwa ne walakin la makana laha daidai ba ta da wani matsayi a nan iz lam takun silatul imani billah domin ba zumunci bane na imani da Allah wa rasulihi da manzansa shi za ba sai bi an tsina na komai ba fa kanu kama qala Allahu azza wa jalla sun kasance kamar yadda Allah ya faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah yake ba za ka taɓa samun wasu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba kuma suna soyayya ga waɗanda suke sabawa Allah in zai zo iya ka gaskiya ne ba za ka yi gaba da wani akan Cristiano Ronaldo ba in dai kana san Allah da manzon sai dai makalici ne kai in dai kana wa Allah da manzon ta san gaskiya ba za ka rika dena magana da wani akan Messi ba yo Messi banza in dai kana soyayya da Allah da manzon ta gaskiya amma za ka wasu yanzu akan Real Madrid da da Barcelona wasu sun yi sabani sun yi fada an yi wata biyar ba a magana wallahi wuta za ku shiga ba ku tuba ba Allah yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna soyayya ga wanda suke saba wa Allah da walau kanu aba'u Allah yake ko iyayensu ne Abu Ubayda ibn Jarrah da aka zo yaki ya ga babansa jarumi ne a cikin kafirai yana ta kauce wa sai ga yana yiwa kan annabi yana kauce wa dan da yaga yana so ya afka annabi sai je tira kansa kawai sai wannan ayat ta sauka sai na umar yace daga yau mun zo yaki a rika kyale mu ƴan uwan mu za mu rika bi haka ya faɗa domin a ranar sun yi gumurzin da da yawan su wani kanin baban sai kake wani uwan baban sa in dai kai kan annabi za su gama da kai to amma abin ta kai ci zaka ga akan wani kulab kulab din da ba sa san ka ba sa kaunar ka alal me sauki ba a kallo shi ne ka dauka kawai ayan procrastination kake ba ka da aikin yi ka je ka kalla daga lokacin da ka kalle da ta kare amma abin da kai tiyo za a ce ma ɗa da uba yanzu da yanzu akwai wani mutum da aka nuna mu a nan cikin gandu da dan zai babban mutum ne zai je kallo gidan kallon ba ɗan sama na zuwa ɗan da in ya je gai zai kowa daga baya kawai zai yi tikulewa sai ya zauna to shi kuma uban irin masu surutun nan ne ya zo ne in yana supporting club ɗinsu to kuma gurin kallon bal ba ba respect ba girmama tun da kaga ta kanka shi kanka ba zai zage ka idan ya yi magana sai ka ji dan wani kulafin yana lillahi lazi duk wanda ya kuma ni wuce mun ta abu kazarta me ya kai shi kuma duk tilar na zaune a gurin ya zama wani tilar buri kawai har mai gari yawa ya irin wayannan abubuwan ya kamata a kalla kuskure ne babba abin da na faɗa wani ke da nake zuwa idan ya zama dole to ya sa wannan abar dubu ashirin da biyar za ta haɗa mara ita yanzu ta a gidan zama tun abin ya zama man masifa amma ka sa ka je cikin ƴaƴan ga da jikoki suna zagin ka ai wannan asara ce babba kuwa ƴaƴa da jikoki suna zagin ka haka ake yi a gidan kallon bal wani duk wanda ya kuma yi mun aji kaza sai mun tsaka duk yan kulab kaza har kawai wani zai buɗe baki ya danna musu aida ko ba haka ake ba amma kuma mutum da kimarsa da mutuncinsa ya kai kansa wato wannan gurin gaba ɗaya ga 'ya'yanka suna zaune a gurin saboda haka wannan kuskure ne babba to kaga babu yadda za ka samu wanda suka imani da Allah da ranar lahira kuma suna san wannan ba ni na faɗa abin lantana wani ya ce kuma ayan nan ka biya ta ka san ta sai Allah ya ce wa tura suna soyayya suna kaunar man hadda laha wanda suke saba wa Allah tsakani da Allah me yace baya saba wa Allah baya keta dokokin Allah Cristiano Ronaldo baya yi sai waye a sun kuma manya wayannan da su ne manyan tsinannin da aka fi girmamawa su aka fi girmamawa a ciki Real Madrid Barcelona sai wani duk wanda za su zo kannan su ne a yanzu dai su ne akan wannan wani yanzu in ka zaki Messi kuma na zagar su in ka zaki shi wallahi wani sai ka sai ka ji ka taba man zuciya kamar gwara ka zaki baban da wanda ka zaki Messi ya san tarihinsa gida da waje ya san har wasu za ga abin takaici wai an san kudaden da aka siye shi an ko kusan kaza balabalan da ya ci da irin wannan masifa ce wallahi an tambaye an tambaye ga tarihin abu huraira ka shiru bawan Allah na taba gaya muku bawan Allah da ya ci tsaye kaninsa da ya ga yana ta wannan bayanin yace masa shi kuma abu huraira a na kula da yake wallahi yaron cewa ya yi shiru ya ce to ina ji ne sabon dan wasa ne ko kuma kulab din su suna ba haka yi gaya ba bai ba san abu wuraren ba duk shahara abu wuraren cewa haka yi cewa ya yi yana tunanin sabon dan wasa ne ko kuma kulab din su bai shahara ba wannan sai masifa ce ta wannan mutanen da kun sani Beckham ya yi shayin amma da aka tambayi Beckham waye fito waye fi tsana sai waye musulmi da musulunci amma ka wani zai sako rigar da tsaya wai Allah yake gaisarwa Allahu akbar kai ya kake wai yayi kafara ya ku kana gaida Allah da rigar makin wanda yake baya san Allah ya tsaya kuma ga wani abin takeici na rigunan bal din rigar da zai wani zai sa a gaban ka ya tsaya ko kana so ko baka so sai ka karanta idan jahili ne kai sun mun hukuma amma dai ka ka iya karatu rubutu ka karanta ka rubuta Allah ce ka karanta ko a zuciya kai kana daga ido ka san me ko to shine ka kaga ya zo ya hada ka da wani aiki da ba shi ake bukata ba wanda magabata idan suka zo mutum ya tsaya a sallah sai a zo a yi wani abu a yi wani abu bai sani ba amma mu yanzu kai tajwid ka ka mana tajwid da mai adali yake cewa fasul lissalati nurun azim sallah tana da haske babban mu yanzu ina masu wayoyi ma kawai sun isa sa sallah ka shiga dawa a zo a gama sallan magariba yanzu da za a tsitsiye ma ce kowa ya faɗi limamin da ka ba a sallan magariba bai karanta wallahi da yawa sun manta a a ɗauka ba babban guri ya zanyo wa inda baka haka ce ba a ƙasa daga alamta da kai ba zuwa nan Allah wasu sun manta bai biya saboda mayan din su ba is not there yana wani guri daban tsakanin magabata Abdullahi bin Zubairi ciwon da za a yanke da ya kiyar da matar ta cewa sai ku bari sai ya shiga sallah. Kuma da ya shiga sallah ya zo aka yanke wallahi bai san me aka yi ba. Ba ne mutum. Abdullahi bin Zubair dan gidan na na Asma'u. Kai ba nan ba an taɓa yin bawa jangwarzo babban malami ne. Bawa jangwarzo a Kano. Lokacin da aka zo yana sallah shi da matarsa sun yi sallah suna idarwa ana idarwa take cewa kai amma bai sarki ya ɗebo tawaga a cikin gida saboda ya wuce ta bayan gidansa kuma za a wuce ana buga kuji a ta buga abubuwa tambarin sarki sai ta ji wannan kiɗa ana ta yi sai take cewa amma sarki ya ne wuce wuga ya ce wani sarki kuma sai ta ce ai sarki ne ya wuce ya ce muna sallah kika san sarki ya wuce ya ce wallahi ki sake sallah haka ya gaya mata tabbijan yadda sallaka da tawa yanzu kana ji inda rai gaba ɗaya ka faɗi mai akai da kowanne gauta ko masu kallo ne arewa gamza ki duk sai sun faɗi mai akai a ciki abul hasan wani babban malami ne da aka taɓa ya masa yana dawa shugabanni marasa san Allah suka tsare shi wata rana kawai suka sa aka kawo shi aka samu zaki sai da ya kwana uku ba abu zaki yana da wata ɗabi'a ko ya kogin aka tura mutum sai ya kashe shi kana kallon rayuwar dabbobi ai aka wurga shi cikin kejin nan ɗaliban da suka rika kuka da mutanen gari an san irin baiwar da Allah ya masa ta karatu da irin tsoron Allahnsa ana wurga shi cikin nan kawai sai tuna yana da alwala sai ya fara sallah zakin ne ya to kusa da shi kuma ya ga zakin ba wai bai gan shi ba kawai zakin na zuwa kusa da shi sai zaro harshen sai ke latan makauri ya sallah raka a biyu ya addu'a ya tashi dan ya koma ya kwanciyarsa ko kula shi ba daga wannan latar kaurin ya koma ya kwanta ga tarakuna an tuka ga talakawa wasu na ta kuka aka ga zaki ya ki kula shi aka zaro shi kwana uku ba bai ci abinci ba sai aka kai fito wanda ya za a kake shi kawai yana kallon bai karewa kallon bai kuɗa ne shi sai ɗaliban su ya ga wasu na ta kuka yake kukan me kuma ake yi ka ce ai sun ɗimauce za a kashe sai dariya sai yace kuna tunanin duniya yace na rantse da Allah ni tunanin lahira nake lokacin da aka wurga ni yace kuma bayan an wurga ni da na tada sallah zaki yazo yana latan min kafa wai tunani nake cewa wai shin yawun zaki na jasa ne ko mai sarki ne amma ba wai tunanin zai tinye shi yake ba shi tunanin da yake kenan wannan yawun zakin mai sarki ne ko da jasa ne kaga sallan ma ai sai dai Allah ya bada lada ko sai dai Allah ya bada lada kaga yadda take babu wannan allazina hum fi salati wa khashi'un da Allah yake faɗa babu gaba ɗaya yanzu ɗan wayoyi sai ka rasa me yake damu mu wayoyi yanzu ana sallah da wahala a yi sallah a idan wayar wani bata kaɗa ba kuma dole sai an distracting din wani dole ko karatun Qur'ani aka bugo ma a ringtone misali in da ba ya halatta ko shine ai za ka yi distracting din mutane bai kamata ba sallah to ake a samu nutsuwa cikakkiyar nutsuwa karatun da ake yi a sallah ya ranto fassara shi kake kana jin wani sako ne Allah yake faɗa ka akan kaza da kaza haka ake so amma Allah ya sallolin mu haka yanzu duk ba haka bane sun yi nan mun yi nan sai dai kawai Allah ya rufa mana asiri ya kuma gafarta mana to shine ma da yake cewa shine ma da ya ci gaba da gaya mana cewa wal yawmil akhir yuwaduna man hadalla ba za ka taba samun su ba suna soyayya ga wanda suke saba wa Allah eh dai walau kanu aba'u ko da iyayen su aw abna'u ko da ƴaƴan su aw ikhwanahum ko kuma yan uwan su aw ashiratahum ko dangin su in dai musulmin kwarai ne Malai ce shuhudul mala'ika ta zuwa Badr zuwan mala'iku ya fi bada mala'iku sun zo sun zo yakin bada shi ne gabar da za mu karanta mu tsaya wal kitabi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yin yaki tare da annabi alaihi salatu wa sallam ko za mu ci gaba ko ya isa to sai yake cewa da kuma yin yaki tare da annabi alaihi salatu wa sallam قال الله تعالى الله مدوكين sarki yake cewa in yastaji suna rabbaku ku tuna lokacin da kuke neman agaji da taimako na ubangiji fasta jaba lakum sai Allah ya amsa mu anni mumiddukum Allah ya ce zan muku dadi zan kara muku karfi bi albi min al malaika da malaiku dubu muzifira wanda za su zo ɗaya bayan da ku wato wato wa'annan na goye wa'annan abun nufi za su zo sau bayan sau shine mutufin al-irdaf shine goyawa ba wai za su zo bane a lokaci guda wayannan kamar yadda ka san mayaka na sauka a lema ai ba dukan suke zuruwa ba ko za ku sai bayan sai suke zuwa to haka za a saukar da mala'iku kuma su dubu ya salam wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wa'annan tun ba illa bushra lakum sai dan yi muku bishara kawai wani tajma inna bihi qulubukum kuma dan zukatan ku samu nutsuwa Allah ya ce wa man nasru ba wata nasara illa min indillah in ba a gurin Allah ba inna Allah azizun hakim Allah madaukakin sarki mai mabuwayi ne hakimu kuma mai hikima wa qala jalla sha'anu Allah madaukakin sarki ce in kutina yuhi rabbuka ila almalaika katina lokacin da ubangijin ka yi wahayi zuwa wato ila almalaikati yayi wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum kuma yake cewa lallai ina tare da ku fasabbitu alladhina amanu sannan Allah ya tabbatar da waɗanda suke masu imani da ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ya ce da sannu zan je ba ru'bu ne yani al-khawf al-khawf shadid zan je ba tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al-a'na za ku zo ku ta dukan saman wuyan wadribu minhum kull bana sannan za ku ta dukan su kuna yi musu wato kuna yi musu gaba gaba bana shine a bala qadirin ala an nusawiya banana shine gaba gaba irin wannan gaba ta hannu shine banana to gaba gaba har sai Allah ya ba ku dama kun yi musu wannan alƙawarin ake wa sahabbai cewa za su rika dukan wuyan su sannan su rika dadda su أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ أو أن ranar wato wani mutum daga cikin musulmai yattadu bi fi da rajulun minal mushrikina amamu yana ya tsananta wajen bin wani mutum daga cikin mushrikai da ya zo ya tsaya a gabansa istami'a darbatan bi sauti baqaw wannan din da suke bugawa ittadda wato al'amura sun tsananta tsakanin shi kawai sai ya ji wani duka da wata bulala a samansa shi ya san ba shi dukan ba wani daga cikin sahabbai suna buga da wani mushriki sai ya ji duka kawai an zuba wani bulala an zuba wannan mushrikin bulala wa sautal fari ya ku sai kuma ya ji sautin wato wato wanda yake kan doki yana cewa aqnim haizum aqnim yana gaya masa cewa matsonan gurin matsonan gurin fa nazara ila al-mushriki amamahu kawai sai ya kalli wannan mushrikin a gabansa fa karra mustalqiyan kawai sai ga mushrikin ya faɗi mustalqiyan har wato ya rigingine shi ne kafafuwansa a sama kansa a kasa an gani fa nazara ilayhi sai kare ba kallo fa idza qala qudima anku kawai sai ga an saga hancin wannan mushrikin iya dan ba ke dukan ba wa shuka wajuhu an saga fuskarsa fa zarbatin bi sauki kamar duka da da bulala yake wato faqdara zalika ajma faqdara zalika ajma saboda haka kawai sai shiga da shiga da mamaki wato cikakken mamaki akan wannan abin da ya faru wajen al'ansari sai wannan wato mutumin madinan ya zo ba a dasa bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zo ba annabi alaihi salatu wasallam labari فقال صلى الله عليه وسلم da annabi yace sadaqta kai gaskiya abin da ka faɗa zalika min madadi samai salisa wannan yana ɗaya daga cikin taimakon da aka yi daga sama ta uku wato mala'ika ne da kiwon nan din ya zaɗi shi da gulala har fuskar ta tsaki daga sama ta uku ba ne mutum wa fi musnad al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala min hadithin tawil wa fi bada'a rajul min al-ansar a cikin hadisin imam Ahmad sai wanda mutum ya zo daga cikin mutanen wato Madina bil Abbas bin Abdul Muttalib asirar ya kawo Abbas dan Abdul Muttalib a zuwan wato fursunan yaki kun san annabi Ali da Abdul da za a yakin ya gudu mutum biyu ya ce idan kuka je aka samu nasara kar ku kake Abbas kar kuma ku kake Abdul Baktari shine Asib bin Wa'il wanda ya ba da shawara a je a yaga takardar nan kun ga bai musulunta ba amma annabi ya ce wannan mutum biyun kar a kashe su zo ne shi dan an kashe shi amma akwai abin da ya faru ya sa aka kashe shi saboda haka annabi ya ce kar ku kashe su sai ga shi an kamo Abbas bai musulunta ba a matsayin fursunan yaki yace ya rasulullah inna hada wallahi ma asarai abbas ibn abdul muttalib sai yace ya ma'aikin Allah wallahi wannan ba shi ya kama ni ba laqad asarani rajulun adla ya hayy ya kayyim yace wallahi wani mutum ne mai zuban gashi mai gashi ne yawa ya kama ni in ji abbas min ahsani nasi wajen ya fi mutane kyau eh fuskar ta kyakkyawa ala farsin ablak akan wani bijilin doki ma urahu fil qawm amma ba gan ya cikin mutanen ba amma shi ka saba ne fa qala al ansari to wannan mutumin madina yace ana atardu ya rasulullah wallahi shi na kamo shi fa qala sai yace uskul annabi yace yi shiru fa kad ayyadaka allah bi malakin karim eh kai ka kama shi amma Allah ya taimaka ma ya karfafe ka da wani mala'ika babba mala'ikan ne ya kamo ya kama shi a hannu a ne mutum kun ga Abbas ibn Abdul Muttalib mala'ika ne ya kama shi wannan ma wani karatu ne wa fil arish a cikin wannan al'arish shine taki takin da aka ginawa annabi alaihi salatu wassalam allazi nusiba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi makanin mudin alal ma'araka a wani wanda aka wato kafa wa annabi alaihi salatu wassalam a wani kibantaccen guri a filin fagen yakin khafaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khafada kawai sai annabi alaihi salatu wasallam aka ga ya danyi kamar gengedi wani wanda yake khafadan gengedi mai sauki aina matan yasira bacci mai sauki sun manta ba a fi barka wa qala li abi bakar za mu zo nan gaba ku ji ana umurzin yaki amma annabi har har wato sabai har gengedi suke saboda Allah ya mutu alƙawarin nasara ka taɓa gani in ka ga mutum yana bacci lafiya ya zama idh yughashshikum an-nu'asa amanatan la uzuran gaba za ku ji inda yake faɗa haka saboda haka sai ya barka wa kana li abi bakar yana barka yace sai na abubakar abushir ya ababakar albishirin ka ya ka abubakar kai bishara ataka nasrullah nasarar Allah ta zo da sai na abubakar a baya ai shine ya rika cewa ya bakin Allah kai baka ce amma alƙawarin zami nasara domin ya rika addu'a sai da mayafin ya rika faduwa har sai da ya rika faduwa ƙasa yana cewa ba an kafi Allah zai ba mu nasara ba sai yake cewa ya ta gaya bar wannan shi kuma yana ce masa wato ba a mun cewa makarin Allah a lokacin sai to shi ne yake cewa ha za jibrilu yace wannan jibrilu ne mu'tajirun bi imama kai san ya daura rawani wanda ya karanta tarihin Zubair bin al-Awwam zai ga irin rawanin da Zubair bin al-Awwam ya sa irin da malaika Jibril ya zuri domin ya zo ne a kamarin da zubairu bin al'awwa domin mun faɗa a yakin badar shine a hannun dama wannan dawakan guda biyu da ake faɗa bangaren daman annabi zubairu bin al'awwa ne bangaren hagu kuma mikidad bin al-aswad su ne a dawakai an fahimta da kyau ko saboda haka ya zo ne da shiga irin da zubairu bin al'awwa wannan da za a tambaye ka a ce shigar mutum nawa wannan sahabbai ne mala'ika jibril ya taɓa yin shigar su kana da biyu dihiyatul kalbi da zubairu bin al'awwa diyatul kalbi wajen gurka hudu ma annabi sai na a malaika jibril na yin kamannin sa yazo ya kawo ayi shi ko wannan a yakin badar kamannin sa aka zo shi zuwa da bin awwa in ka karanta sirru alamin nubala ko kuma rijal wani sa wala rasul za ka ya kawo yadda jibril ne wannan da rawan a izin bi alani farasi yana rike da linzamin dokinsa ya kuduhu ala sanayahu naqa yana kan dokin ana tsana yawo akan hakoransa na gaba annaqau akwai wata kura ai alguba akwai kura kurai yakin gudun umurtin da aka yi hakora ta ta duro ma akan hakoransa ataka nasrullahi wa atahu ya hayyu ya qayyum sai ke to hakika wato nazarar ubangiji madaukakin sarki ta goma wa atahu wanda aka yi ma alkawarinta wa huwa hadathun azim malai yace wannan al'amari ne babba wa nasrun mubin kuma nasara ce mabayyaniya wa ta'yidun min Allah tabaraka wa ta'ala li rasulihi wal mu'minin kuma karfafawa ce daga Allah madaukakin sarki ga manzansa da mu'minai wa wa'aduhu da kuma alkawarin sa wa huwa la yukhlifu al-mi'ad domin Allah ba ya saba alkawari domin ya ce wa la yansuranna Allah man yansur lalle Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah shine mabuwayi azizun mai ƙarfi kuma mabuwayi inna allaha yudafi an alladhina amanu lalle ubangiji malaukakin sarki yana tun kuɗe yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani inna allaha la yuhibbu kulla khawwarin kafur lallai Allah madaukakin sarki baya kan masu ha'inci kuma masu batulcewa wannan shine a dunkule a duk abin da za mu iya biyawa wannan satin sai sati mai zuwa kuma za mu biya har yanzu dai kuma zan ba a gama badar ba dan za mu zo mu ji wasu abubuwa da dama da suka faru a cikin a shi wannan yaki na badar abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna da kuma gunki da sunayen da kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na da kairi waɗanda suke da bukatu na da kairi na fili da na koyi Allah ka biya musu waɗanda suke da harkoki a gaban su musamman akwai waɗanda za su yi aure a kuma fatimawa muna fata Allah ya tallafa musu Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin su waɗanda kuma ba su ɗan sa ɗan ba ba Allah ya ba su nasara a cikin al'amuran Allah madaukakin sarki ya bada abin yi kuma ya bada ikon rikewa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan tafarki madadi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم aka je ba abul hasan eh shine sunan abul hasan Allahu a'lam na'am